malam ya kawo shine babu tauba mun gama karanta babul ikhlas niyya ko babul ikhlas wa idarun niyya sai babi na biyu shine babu tauba ma'ana babu da zai magana kan tuba mutum ya tuba ga Allah daga zaliban da ya aikata malamai suka ce shi tuba ko menene tuba tuba shine ka nemi gafarar ubangiji dan da laifin da ka aikata kake so ya yafe maka sannan kuma tuban kansa ina da sharɗai da malamai suka gindaya masa wanda sai ya sai ka cika su tukun tuban ya cika rabuwa da izinin Allah in ɗaya da gaske sharɗan bai kai bai ciku ba to yau suka ce tuban nawa ko ka faɗa bai karɓu ba na fata an gane shi ne irin abin da mai alari ya kawo Allah masa rahama ko ya ce wa shuruɗin taubati annadamu alama fata kaga na ɗaya kenan ya ce wanni yatu Allah ya'uda ila zandin kima baqiya alaihi min umrihi na biyu kenan yace wa ayatu kalmasta fi sa'atiha shine shi uku to sharɗan tuba suka ce shi zunubi kala biyu ne akwai zunubin da mutum ya tsakanin shi da ubangijinsa to shine sharɗi guda uku yake karɓarsa shine ka tuba ma'ana kai na dama na wannan abin da ka aikata ka ji ranka ba kyauta ba baka ji daɗi ba kai ma sannan kuma kai kudirin cewa ba za ka ƙara yi ba har illa ma sha Allah ko kai niyyar cewa wannan abin da ya faru ka ji haushi ba ka ji daɗi ba kuma in Allah ya daga yau har ranki har ka mutu ba za ƙara yin ba sannan kuma sai me sai ka daina saban ka daina kwata kwata ba ka yi bashi a gaba ka alaƙa da sabon kwata kwata don ka saka sharaɗin nan guda uku to Allah zai karɓi tuban nan da kai kuma zai yafe maka insha Allah har ma a can wani wuri Allah sai ya faɗa cewa da ya jero manyan zunubai guda uku a jere ko guda hudu dangane da cewa manyan zunubai shine shirka ko wanda wanda zai ce zina la yadqun ma la ilaha akhara aw ya shirka kenan ya ka magana da kisan kai ya ka magana zina sai ce man ya fara zalika ya laka asama duk wanda ya waɗannan zunuban to fa ya shiga babban zunubi ya aikata manyan laifukan da in ba ya tuba ba zai iya tafiya wutar jahannama musamman na farko shirka din kenan sai to amma idan mutum kuma ya tuba illa ce illa man taba wa amana wa amila amalan saliha sai ko wanda ya tuba kuma ya sabda da imaninsa sannan ya aikata aiki mai kyau bayan sahaban da ya yi to su kuma ka cika wani sharɗin ma a rahamaniya ta ubangiji ya rike son bayinsa kuma ya ce tafa ulaika yubaddila sai ajim hasanat sai Allah ce a canja a masanya zunuban da yake da shi a jiya ko a tsazu guda miliyan ɗaya saboda yanzu ya tuba ya jaddada imaninsa ya yi aiki nagari nagartacce sai a maida masu gaba ɗaya lada zunubi ne miliyan ɗaya a wajen alhista shi kenan a goge su babu su a fayar ɗinsa to ganin irin abin da mutumin ya yi na kyakkyawan aiki da kyakkyawar niyya ko to sai Allah ce amma da zunubi miliyan ɗayan nan ya zama lada miliyan ɗaya shine taubatan nasuha da Allah ke faɗa cikin Qur'ani na fata an gane idan kuma suka ce saban da mutum yayi ya hada da haƙƙin wani dan adam misali sata zunubi ce Allah ya hana sata in wani ya sata yanzu laifi guda biyu ya saba wa Allah tunda Allah ya hana yin sata kuma yayi sannan kuma ya cuci wani daga cikin bayin Allah ya ɗauke mar dukiyarsa ko na abin amfaninsa aga laifinsa guda biyu ne to shi yanzu wannan ko ya ta kanyar ɗan nan guda uku da muka ambata da malamai suka kawo cewa ya yi da damar abin da ya faru ya daina yin saɓan ko kuma ya yi ba zai ƙara yi ba nan gaba to tubansa bai cika ba sai ya maida abin da ya sata ga wanda ya satar mawa ko kuma ya roƙi mutumin da ya mar satar ya yafe masa amma ba haka ba barawo dan yayi nadama ko ya daina sata ya ji kuma yayi niyyar ba zai kare sata ba kuma nan gaba to ai ba kuma ba shikenan ba zalimin suna nan yana nan a zaune saboda yanzu ta mutane bayan Allah da yawa shi kuma Allah baya yafe zunubin da ka cuci wani dan uwanka musulmi ko dan adam sai ka je gurin mutum ka mar bayani ya yafe maka ko kuma ka maida masa haƙƙinsa da kasata sai kenan sai Allah karɓi tuban mutum sai kuma gafarta masa Allah ya sa mu dace malamai suka ce wannan babu zamu ga ɗan sharhin sa kafin mu shiga cikin sa saboda muhimmancinsa na fata an gane suka ce su kalal ulama'u wa tawbatu wajibatun min kulli dhanbin shi tuba wajibi ne ga dukkan rubin da mutum ya aikata yace fa in kana ma'asiyatun bainal abdi wa bainal lahi ko yace ta'ala la tata'allaqu bi haqqil adami falaha ta shuru'i yace idan yace shi yin tuba wajibi ne ga dukkan musulmi dukkan musulmi dole ne nemi tuba ya nemi gafara ya nemi Allah ya fi masa liban da yake aikatawa sannan kuma yace shi zunubin da mutum ya yi idan haƙƙi ne tsakanin shi da ubangiji kaɗai misali Allah ya hana shan kayan maye sai sha kayan maye kaga zunubi ya aikata amma yanzu ya saɓawa Allah bai cuce shi daga cikin bayan Allah ba ina fata kuna ganewa to wani da sharadi guda uku kafin a yafe masa saboda malam ya kawo yadda na farko shine mutum ya yanke alaka da saɓon ma'ana kada ya da ganin ya tuba zai kare ba kuma ya daina sabon kwata-kwata kar ka yi tuban irin labarin mata ko ana cikin labarin saka to duk da ma dai Allah na tuba kuma sai a faɗa min ba suna yi ba labari za a faɗa an san sako ne haramun ne amma ya cikin yara ai Allah na tuba Allah ka gafarta mini kuma sai a faɗa min ba ganin ba tuba ne ya zama isgilanci kenan na ba sai an gane to ba haka ake so ba kawai ka yanke alaƙa da wannan sabon daga yanzu kawai ka ji ka tsani sabon ba za ka yi ba kuma ka yanke alaƙa da shi na ɗaya kenan shi ne daina sabo a sad da kake yin sa in sai abu na biyu kuma da malam ya kawo alal al-usaymin rahimahullah yace wa sani abu na biyu an yandama ala me ma fa'ala yayi nadamar abin da ya aikata yaji arin cewa yana bakin ciki shi kansa yana jin haushin kansa ma me yasa yi kaza yaji ya tsin kansa ba ana haka ba to da dama wasu zai wani abu daga baya sai kadan haushin me yasa ya aikata abu kaza to wannan shi ma alamu ne na imani don wanda ya goge a iskancin baya jin masa ɓoye bare ma tuba ina fata an gane ta ya dangan cewa kai abu kazan nan anya ku ba za ka da zalban su ba karfa in yin shigo saboda kaza wannan alamu ne suka ce na imani Allah ka tsare imani yace abu na ku shine an ko an ya adima Allah ya ura ilaiha abadan mutum ne kudiri ya niyyar cewa ba zai ƙara yin wannan sabon ba har abadan abada to ga shar'i guda uku amma idan yana kuma da alaƙa da haƙƙin wani kamar misali sata kaga Allah ya haramta sata ko kuma sai kai mutum ya je sata yanzu bayan ya saba ma Allah kuma saba ya kuma cuci wanda sun daga cikin bayan Allah dukiyar mutum ne yana son kayan sa kaje ka dauke masa kaga zai ji bakin ciki zai damu zai ji haushi wani ma wala daga ranar nan ya shiga cikin taskun rayuwa har kuma ya je mutum a ƙarshen to hazo wannan sai ka hada abu na hudu shi ne ka maida masa haƙƙinsa idan dukiya ka ɗauka na shi sai ka je ka bashi kuɗinsa ka dawo da shi ko ka dawo ka ajiye a inda ka ɗauka ya bai wa kayan shi ko ka fito iri-iri kamar bayani ranar kaza ga kaza kaza kaza kaza e an ɗauke ma abu kaza e ya ce shi ya saka saboda ga kayanka a ga za ta kare idan mutumin kirki ne shi ya san abin da yake karɓa zai yi kyau shi kenan ko da bai gode ba dai amma dai kaga dai ba zama tarere ba kuma na fata an gane in kuma wawa ne ko sai sai an tafi police station sai an je ina ne sai an tafi kotu sai an yi waye da waye to ga su kola ya shirye kuma shi ma ya shiga kuma wani abin da bai kamata ba ko a yanzu ka mutum barawo ya masa ta a yanzu da muke magana ka gan shi ya dauki wayar ka ka rike shi sai ka ce ba ni kayata yana ba ta ya tafi sa maga ta tsare wani Allah wani daga cikin barayin hakan da kamar kai dai ba zai ƙara masa ba wani ganin ma zai cewa ka taimake shi don gun akwai mutane da yawa da ka yi kwalala za a kashe shi to so kuma ka bashi to wani ganin zai iya tuba kamar yadda haka ya faru da mutane da dama za ta rufa mutum asiri abu ne muhimmanci dai a addinin mu na musulunci ina fata an gane ehe to sai game da masa in dukiya ce in kuma mutunci ne ka zubar kamar ka zo ka yada labari kamar kazafi kamar ƙarya ba ana yi ba sai ka yada to sai ka dawo ka warware warware wanda suka ce sai ka dawo gurin da ka faɗi wannan abin na cin mutuncin wani ka ce abin da na faɗa game da wani kaza kaza kaza kaza na gano ƙarya ne ba halinsa bane shari'a aka masa ashe mutumin kirki ne kaza kaza kaza ka yabe shi ɗaya kenan sannan kuma shi ɗin idan zai yiwu ka je kamar bayani ka nemi ya fi maka dan ka ɓata masa suna idan mutane wala Allah mutane goma ka faɗa wa labarin to yanzu kuma da ka warwarewa takwas ne a gurin su wa'annan bi sun tafi kawai kuma sun tafi akan wannan aqidar kuma sai da abin da ka faɗa har ta jaza masa zubewar mutuncin sa idan mutane kuna ganewa to sai ka dawo gurin sa ka faɗa mar abin da kamar in hakan ba zai jawo wata gagarumar fitina ba ya ba ka kuna ganewa idan mutum ya fahimta zai iya yi haƙuri to sai ce a ka je ka warware inda ka faɗa sai ka ce ya dinda dai na yi wallahi amma dan Allah dai ka yafan to ga in mutum kake da to ba komai Allah ya ce mana amma a kiyaye gaba saboda hatta dokar constitution din Najeriya in kai mutum ba ta suna zai iya neman tara a kotu biyar ba ta sunansa kuɗi ma hukatan kuɗi wallahi kuma a ta turanci ko ya biya kwarai da gaske dole ne zai nemi claiming damages zai da kansa ko lawansa ya yi an iya kaza an yi kaza ga an kashi ga kuma musifa to da ka dai mutum sai ya kiyaye ina ba an gane in kuma suka ce wani abu ka masa wadda kamar dukan shi kai ko kasa aka dace shi haka ba kuɗi ba ne ba mutunci ba ne to yanzu yara ka masa sai ka je ka ba shi rama kuna sani ba sai ka je ka ba shi rama kamar da haka ta faruwa zamanin annabi sallama ya zo ya ce mutane duk wanda yake da haƙƙi haƙƙin wani a kansa to ya maida mar haƙƙinsa kafin wani yini mai zuwa nan gaba wadda ainihin ba a yafiya ba a kuma baro mutum abin da ɗauka mana tashin kiyama Data ni kai na in ji mazala in kun san akwai wanda yake da wani haƙƙi na shi abuna to zai faɗa na biya shi na warwarewa juna tun kafin a tafi to hagan har mazala zai faɗi wannan dan ya karantar da mu to kai kuma waye zaka tafi duk lahira da haƙƙin mutanen kansa yasa daga cikin bala'i a duniya shine ka mutu da haƙƙin wani kanka to ka shiga uku ka shiga uku yasa kai iyayen ka kana raye kar ka tuci kowa kar ka tafi da haƙƙin kowa iya sanin ka abinda baka sani ba ka da aramu ta manzon Allah Allah ya taimaka saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka sani ba dama amma da gangan ka tuci mutum ka mutu ba a yafiya a lahira sai an biya shi Allah ka tsare imanin mu sai ka duka ba shi rama ina fata an gane sai sai Allah sai ka magana akan ramuwa ma ko yace idan za a yi ramuwa babu laifi in aka aka mare ka kai ma ka rama marin ka to sai dai illar shine in mutum ya mare ka ka tashi ramawa ranzunan ka bace ki duk da ka ta dukun zuma ka danya ga cikin jinin ka za ka mara marin da yafi wanda ya ma zafi to kuma anan ma sai Allah ya kitase an yi balansa tashin kiyama kuna gane saboda shi Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa da'atuhu balakum muharrama fala tuzalimu to ya za ka yi abin da ku sauƙi da ka yafe mutum amma dai alayi halin suka ce waɗanda su ne matakan mai da zaluncin da kyau mutane in ka cuci mutum kuɗi ka sa su kuɗinsa naira dubu ɗari a shekara goma da ta wuce na fata an gane to in ka ji wa'azi a yanzu kai na dama za ka biya shi to dubu ɗarin za ka ɗauko ka ba shi ba za a yi magana da cewa sai an yi balon ɗinta darajarta ba ba za a yi wannan ba nawa ka ɗaukar masa dubu ɗari ko ba hidiminsa ɗari shi ce wannan shi ne dokar musulunci in kuma ya mutu yanzu ka tuni za ka zo ka biya to ya za ka yi sai ka ɗauki kuɗin ka ba magadansa na fata kun gane da ba ku kula a nan in har kasancewa ka samu labari wani ya rasu yanzu ko yau ɗin nan ko satin nan kuma da banka wani kuɗi kaza to abin da ka yi ka yi gaggawa ka nemo kuɗin ka kawo magana domin a raba masa gado da kuɗin da kai ma ka kawo na bashin babansu ko na haƙƙin babansu in kamar abin ya tafi lokaci wasu masu rasu a cikinsu wasu sun yi kaza kaza an tarwatse yanzu daga kawo kuɗin naira dubu ɗari ne ƴaƴansa goma da matansa guda hudu yanzu sun tarwatse kowa ta kansa wani ya bar garin ma wani ma ya mutu wani ma ya aifi ya'ya shi ma ya rasu sai ka kawo dubu ɗari ya zama ɗaɗe ka bashi haka kama si ba kuna gane ha to ta yara yanzu yara kenan haka akwai matsala ce yasa to in ka san cewa ana bin ka wannan haƙƙin da ya rasu tattaro abin da kasan nasu ne ka kawo shi ne imani kuma shi ne gaskiya ta fata an gane ko gidan ka ne kwana ne gaskiyar ka biya ta haƙƙin su domin dama in ka mutu gidan naka ba sai zai ba ba su za ba ba ko naka ne ranar abin da mutum a jeji na cikin makabarta kawai to kwara ka sai da shi ka kubuta daga haƙƙin bayan Allah kafin ka tafi lahira in ka mutu aka sa ka kabari da bashi mutum ya shiga uku haka manzo Allah ya faɗa yace babu wani abu da ke hana mutum shiga aljanna ko da yayi yakin jihadi a bayan manzon Allah ya shahada in ban da bashi eh a'a suka ce in dai yana da magada su zaka bawa yanzu ka ɗauke ne kawai zan ɗauki ɗinka naira dubu goma kuma yin jan bar sadaka sanar akwai lada ba ga taɓa ba ku ɗinka mana mai da ma kuɗinka a tana da bukata yanzu haka ko to a na ɗauke shi na bi na bashin dubu goma kawai yan tafi karo yan jan sadaka kuɗin ci hikin Allah bawa malam umar lada a gaba zai yi ba dole in dawo ba kuɗinka to in dai suka ce akwai magadansa su zaka ba domin haƙƙinsu ne idan yanzu mutum baka san shi ba ne Allah ta'ala ubangiji ya faɗa wata ayar yake cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ku lalakum tuflihuna mun tsallake ne to ina ne hmm aya tare kuma na ku tare kuma ba to shikenan sai kuma an jima ya ƙara irin saban to na ɗazin da ya yi da ya tuban Allah ya fi masa wannan kuma da ya ƙara yanzu hukuncin sa ma daban haka suka ce wasu daga cikin malamai wasu kuma suka ce a'a in dai mutum yana yin sako kuma ya tuba kuma ya ci gaba da yi yana bai kawai yana faɗan tuban ne a bakinsa amma bai daina saɓan ba bai bi kuma yana damar saɓan ba a zuciyarsa to wannan Allah bai karɓi tubansa ba kun gane suka ce ko da saɓan bi mutum yake yi yana shaye-shaye ko yana neman mata sai ka ta tuba akan shaye-shaye bai daina kuma neman mata ba to suka ce gaba ɗaya ma ba ta tubansa ba in ji su daga cikin malamai wasu kuma suka ce a'a tuban da ya yi a laifin shaye-shaye to Allah zai iya yafe masa saɓansa zunubinsa kuma na neman mata da yake cewa kuma daban to dai Allah ayi halin babban abu ne shine ka dage ka nisanci saɓan ta hanyar kuma tsanar ma ayi da kuma daina alaƙa da masu yin saɓan yana taimaka gurin yin rashin yin saɓo kisa akwai tasiri a zaman unguwa ko zaman gurin da kuke zama da mutane kuke zama da su idan mutanen kirki ne masu can da masu can abu na addini da sunna za ka kai maka fara koyon ɗabi'un su in ko mutane na asha kake alaka da su ko mun imaninka to akwai warke maka waye gari ka fara naso da na ɗabi'un su da kuma irin halayen su za ka mutum sai san idda ya kamata ya rika zama ya ce fa in kanat al ma'asiya ta ta'allaqu bi adamin da hajjara da san akwai wannan ai ba da kawancin da mu ai dama kuma shi ne sai ai ai duk wannan ne jafin ai yace idan saban yana da alaka da haƙƙin mutane na fata an gane ko na koya ce da shuru da kuma yace halihi arba sar'in ta guda hudu ne yace ila ne hadihi salata wa'annan guda uku da muka faɗa wa ya tabarra'a min haqqi sahibiha sai kuma ya barranta kansa ya kubuta daga haƙƙin wanda ya zalunta ya je ya yi sata yadda muka ambata a baya sai ya ga cewa zai tuba yanzu Allah ya hana sata sako ya yi zunubi sannan kuma kuɗin da ya ɗauka na waɗansu ko mashin ko wani abu nasu a dakin wani ne to dole sai ya maida musu kayan su ba zai ka ɗauki kuɗin mutane miliyan goma ka sata ba kuma ka saka su a kawun kuma ka zo ka tuba ka da masallaci ba a wannan ƙarya ne bai sabbai tubo bai Allah bai karɓa ba kada ka Allah bai karɓa ba sai ka mai da musu ai akwai da ke yi da sai ka san ka tuki mutane ka ji abin da kai in ka je kai umara da lokacin ramadana ko ka tafi aikin haji za ka dawo yadda mamaka ta haife ka ba ka da zunubi ko daya to kaga wannan ƙarya ne ba shi ake haka ake nufi ba asalin maganar shine wanda yayi aikin sako tsakanin shi da ubangiji sai tara kuɗinsa na halal ya tafi aikin haji tsakanin shi da Allah ya yi aikin haji irin yadda manzon Allah ya karantar to shi ake tsarin ya samu wannan garabasa amma ka tuti mutane da kuɗin haram ka tafi aikin hajin ma kuma ka ce Allah ya fi maka wannan baya shi na fata ana ganewa za ka sai ka barranta daga haƙƙin mutane da ka cuce su Allah ya gina tsare imanin ya ce fa in kana ko malam idan wannan abin haƙƙin mutanen dukiya ne au na hauru ko makamantansa raddahu ilayhi sai ka maida musu kayan su kana shugaban karamar hukuma ne ka cuce su kuɗi miliyan ɗari ɗari biyu ɗari uku to sai ka maida musu kuɗin su inda ka tsata ai ka san adadin jigosin sai ka maida shi a kawun ɗin local government shi kenan ka fasa gurin Allah ya rage wanda ka saka shi ma ya fasa amma da kai a fara ɗinka an cire wannan zanubin naka a kai ɗan kasuwa ne sai kake cutar mutane ta hanyoyin dabaru kake karɓar kuɗin su ba tare da sanin su ba ba kuma ba shi ba cuci mutane da dabaru da sauransu wani a lissafi iska mutane ba zai je kasuwar garar kali misali yana an yana sayar raƙuma ya san waɗannan larabawan ba za su iya zaman irin kuɗin gaba ki ɗaya ba raƙumi dubu ɗari bakwai naira miliyan ɗaya ga kuɗi ya ɗaure dubu goma goma goma nemi ya fi maka ya sha in ba haka ban ka tafi lahira aikinka da kai mai kyau gaba ɗaya Allah ya san nawa ne naira dubun Najeriya adadin sallah raka'a nawa ne ladan da za a ɗeba na mutum sa'i ba a cikin akawun ɗin ladansa shi ɓarawa sallah adadi ta kwana kaza Allah ya sa nawa ne adadin dubu goma Najeriya sai a ɗauko a akawun ɗin wanda ka zalunta a rage mar zunubi sai a lafta wanda ya zalunci yasa a lahira kowa zai iya biyan bashi yasa ko ka biya a duniya ka huta ko kuma ka tafi san a yi trade by barter a ɗebe ladanka ko kuma ƙara maka zunubai a gade bala'i ne ina fata an gane da mutum sai ya kiyaye Allah ka tsare imanin to ne sai ce ka maida masa dukiyar shi gare shi wannan shine asalin musulunci yace wa in kana hadda hadda kanafi wa nahawihi ko ina ne makkarahu min idan wani haddi ne ya kamata da wani kazafi to sai ka je kamar bayani shi wanda kai wannan abu shi kuma sai ya ga me ya kamata ya ma idan yace to na bi ka ji ka bata mu suna ko ta yada ta rubutu a facebook da wani waye mutane sama da mutum dubu ɗari sun yi share sun yi laki ba ga wani to yanzu abin zai faru shi ne zan yafe maka amma da harɗin sai ka bin miliyan ɗaya haƙƙin sa ne suka ce ya halatta a musulunci ya halatta sai ka bashi miliyan ɗaya tukunne ce yafe maka kuma ka ya ce ya yafe maka ba kuma ya tabbata na ba ta an gane ina yan social media ko to sai mutum ya kiyaye rubutunsa Allah ka tsare imanin ya ce ina ne au tsalaba afuhu ko kuma ka nemi ya kai maka wane na yi ma kaza na ma kaza na ma kaza ina roƙo don girman Allah ka yafe mu ko ba shikenan ba dan yayi tausayi yayi imani yace na yafe maka shikenan abun Allah wannan magana ta wuce shi ma kuma sai Allah ya yafe masa saboda musulunci abin gida game da cewa in ka yafe wa ɗan uwanka kai ma sai Allah ya taimaka har ma Allah ya jan hankali ga waɗanda suka ji zafi an cuce su sun yi mutum rana sun taimake shi sun ba shi jari sun ba shi gida suna tayar da shi amma zo musu ƙarfi wa ƴaƴansu don muke su yin ƙasar daga yau ba zan ƙara ba wa wani wani taimako ba a duniya kuma abin da yi min ba zan yafe masa ba talaci a wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna allaghfir Allahu lakum yawa so haga haka ake so in ka ga kamar ya fe masa sai ma sai Allah ya fe maka yanzu a daga wuni daya wa ya san laifin da kake wa Allah duk imanin ka kai Allah laifi baka sani ba ko ka san abu kaza haram ne dan daya biyu kuma kai kuma kai su jifari ba kuma ka manta kuma an wuce gurin to Allah kuma shi baya mantuwa na fata an gane kuma shi Allah suka ce malamai akan zunubi kwaya daya sai kona ta kuma adalci ya maka domin kai kayan shi ne shi raya ka yake ciyar da kai yake ba komai kuma ya hana abu kuma kai je kai dan me ba ma hukunci ba in ya maka laifi ba wani dafin da Allah yi kuma Allah akan abin nan alheri balli daya alheri ba daya ta ba ka aljanna haka Allah ke sha'anin sa yasa kada ka rena zunubi kuma kada ka rena aikin ladama akan kowanne ka iya samun rabauta ko kuma halaka Allah ka ɗara imani ya ce wa in kana gibatun idan cin naman ka kai ka ɓata shi a cikin mutane ko kai rubuta ta zo ka masa ƙazafi kamar yarfe saboda ɗan siyasar ka ne amma yana gidan fati kaza ba gidan sa zama kake ba akwai mutanen waye kaza a ta saɗe ba akwai mutanen wani akwai mutanen wani ƴan wancan ɓarin ba sa alaƙa da ƴan wannan suna junan su yarfa da ƙazafi to sai ka masa irin wannan abun kai ka san kada ji kai to sai ka san ya za ka yi yace ka je ka nemi warwarewa ya fi maka shi in ba ka ko ta kuma tsala yace wa yajibu an yatuba min jami'i zunubi wajibi ne mutum ya tuba daga dukkan zunuban da yake sai yace fa in taba min ba'daha sahhat tabatu inda ahli haqi yace idan mutum ya tuba kaida shi ne duk zunuban ka tuba ka daina yin su kuma ka tuba shikenan to amma sai yanto ka tuba ga waɗansu zunubai kuma kana yin waɗansu zunubai ba haka bane rayuwar yanzu ta ga gwara ta na maganar ma ko da ba haka ba dan zamu halaka ai yanzu ba zai iya cewa baya yin zunubi ko guda daya a ga sai annabawa ai ma'asuman mutane ina fata an gane eh to idan mutum ya tuba daga wani zunubi amma yana yin wani zunubin kuma to tubar sa dai da wani wancan zunubin ma ce sahhat ya tabbata ya inganta kuma zunubin sa dai ke na wannan shi ma alhakin sa na nan sai ya nemi tuba daga nan kuma shikenan ya cin zalika zunubi ya ce wa baki alaihi albaqi sauran da bai tuba ba yana nan sako yake yi guda biyu yana yin sata yana yin zina ina mata an gane sai zo tuba ya daina yin sata ba ka bane to Allah zai iya yafe masa amma kuma shar yanzu satar kuma da yake ci gaba da bai daina ba zunubin da kuma yana nan har ranar mutuwarsa in ya tuba kafin ya mutu sai Allah ya taimasa shi kenan ta yabu lafiya kalau ne in ko bai tuba ba to Allah shi san ya zai masa na fata an gane in dai ba shirka bane zunubi ne ko mai girma yace wa qari tadaharat dalail kitabi wa sunna yace ga hujjoji na qur'ani da hadisi wa ijma'ul umma da kuma ijma'in malamai na magabata na al'umma yace ala wujubi tauba suka ce lalle tuba wajibi ne akan mutum musulmi dole ne ka nemi tuba kullum ta Allah saboda ai dan adam kullum mai sako ne muzalla ke cewa dukkanin ku masu yin sako ne yace sai dai mafi alkhairin masu yin sako shine masu tuba yayi sakon ya tuba Allah sai ya fi masa in an jima kuma yayi wani daban wancan dai bai kare ba amma kuma wani daban yanzu zaman da ake a Najeriya ko a arewacin Najeriya ko ba kawai ake a duniya ma yanzu ko ba ka fita ko ina ba kana da waya ba to sabon wani ka cin wata ka ka kalli a kaza ka kalli kaza ka yi kaza ka yi sharin kaza ka yi abubuwa ga sunan da iri iri Allah ka tsare imanin Allah ya fi mana yace qala Allah ta'ala daga cikin hujjoji na Qur'ani yace ubangiji ya faɗa cewa wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah gabaki ɗayan ku ayyuhal mu'minuna ya ku masu imani da Allahun tuflihuna domin tabbas za ku rabota. Suka ce malamai wannan aya ta nuna maka cewa lalle daga cikin abin da ke sa ka samu rabota a lahira da duniya da lahira shine akwai tuba. Suka ce ta kuma wannan aya aga Allah ya bayani domin tukutan waɗansu ayoyi ne a jere Allah ya kawo su. Farkon ayoyin da Allah fara magana kai shine ke cewa wa kullil mu'minina yaguddu min absarihim ويحفظوا فروجهم كو ذلك أزكى لهم sai fata an gane Allah sai fara magana ta a gaya mumine maza masu imani su kiyaye idanunsu su kame idanunsu su dane yawan kalle kalle suka ce daga sun farko abin da halaka dan adam shine kallo ka kalli kaza daga nan sai kuma ka fara mataki na biyu ko misali ya kalli mace ta burge shi ta mar kyau sai fara kokarin ne yi mata magana ba ga wani daga nan kofa sai su tattauna sai su yi agreement sai su amince sai su yarda ta kuma za a aikata abin da Allah ya hana haka me jawo kallo ne kana ce a ga masu imani maza su kiyaye yamman su idanun su daga yawan kalle kalle duk abin da ka san Allah ya haramta a kalle shi to kai kokarin hana idan ka kallon abin domin Allah ya san cewa babu wani abu da zai sa ka rabota in ba tsarin da shi Allah ya rubuta ba ko ya faɗa abu ba za ka sai gaya maka ka kiyaye yawan kallo in za ta masu yin sata ai daga kallon abu da yake sha'awar abun ko su mutane in ya samu kazan nan fa zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza na ba ta gane to haka shi sa ka ce mutum ya kiyaye idanunsa daga kalle kalle sannan na biyu kuma ya kame farjinsa al'aurarsa kada ya aikata zina duk abin da kasan Allah ya hana na zina ta kowace irin shigogi to mutum ya kiyaye ta sai ce a gaya mu ne mata su ma su kiyaye idanunsu yadda Allah ya haramta maza suna kallon mata su ma mata Allah ya haramta suna kallon maza da mawadan su ba kaga anan barin mata da yawa su suke suguna mutane ta na son bi ta guri kaza maza su ta kallon ka ta zika da take fa kuma munafuka ce fa ki saka niqabi ki saka dalbab ki fito kirif wani kalle ki me zai kallata jikin naki isa wata burguje biyar hijabi tana jan ƙasa ba a ganin komai da kinki ya za kalle ki sai dai ka kalle mutane a bakin fito kin saka wata riga a cikin rigar ma da ke dinka musu tana da wani shaf da ake fitarwa wani shaf ne da fitar a kugunta shi kansa dinki yana ƙara wa din ta girma kaga kugunta ya ƙara fita yadda ya kamata aka dinkin fa wanda ta dinka rigar kuma ba haka take ba ƙarya take har zuwa ya saka wani soso a gunteloli a saka soso na ƙarya don a fitar da shaf ɗin jikin shif ɗin mace sannan a sa soso a cikin akona wani breastcroft suke ce masa ɗinki fa a tare ƙirjinta a saka soso tana saka rigar kaga kawai kan mamanta a tsaye nan ko mamanta kamar wani da zuwa da ya tafi har ƙasa to kaga ta saka irin wannan kayan kuma Allah an tsara tsama jikinta ya tsara fidda duk wani gurin fitina da jikinta sannan kuma mm. ƙarya ne ba sannan kuma ta saka kuma ɗan gele kuma gelen ma an yafo shi an ɗaura iya ɗan kai ta ka ɗan yafa ta ka rolin ɗan suke ta rolin ake rolin ake daga kayi zuwa ɗan iya nan ga ƙirjinta a waje ta saka brazil mai ciko ɗinkin amur ciko ga nan an matsa ƙugunta an yi kaza kawai ya da duk wani fitinarta sannan kuma ga shi ɗan zai zo ƙara zayyana ta jikin namiji to ya ba za su kalle shi ba to zuwa ya jawo a kalla shi sa mun gode wa Allah ko ko mun tsara jaddada imanin mu ga manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa za a yi waɗansu mutane guda biyu yace ƴan wuta ne a al'ummata amma ni ban gan su ba a zamanin yana rayu babu su nan gaba za a yi su sai ce rijalu waɗansu mazaje ne ma'ahum siyadu suna riƙe da tsabbobi bulali suna dukan mutane wasu malamai suka fassara cewa ana nufin ko dai irin karnakin siyasan nan masu ihu suna dukan mutanen wani shugaba ya fito da bulalinsu ko fadawa jahilai masu zama a wuraren da masu hukunci haka kai su ce mutum ba gaira ba dalili ko sojoji ko yan sanda masu yawa kan titi ba gaira ba dalili dukan dan kasa kai da kai rantsuwa kare ran dan kasa yana tafiya akan titi kuma ka dauki za kuma ka dace shi da ita ko ba abin da ya maka na fata an gane suka ce to su ne waɗannan ko kuma azzalimin shugabanni na fata an gane sun kwashe kuɗin al'umma sun mai da kowa talaka sun mai da kowa mabaraci su ne matsalarka har yanzu a Najeriya to ma ya ke samu kuma ba haka muke rayuwa ba dole a zo a baka taliya ka yi zaɓe saboda nuna kake ji ga kuma bakin rashin jahilci an ɗebe ba kai ba ba koya ma ilimi ba ba ne baka sana'a ba ga jahilci ga talauci to sai sai to waɗannan su ne na farko da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sa'un da waɗansu mata kuma kasiyatu sun sa tufafi a jikinsu amma ariyatu kuma suna matsaraita ga kayan a jikinsu amma kuma kamar inda suke tafiya saboda ai duk inda ake so kayan rufe a jikin mace na fitinar kirjinta da bayanta da wa'inta to su kuma ɗinkin ma da aka yi an ƙara gyara gurin ba ta da shi ma tana nan kamar wan take amma an mata wannan shiftin na ƙarya kuma an mata kirji na ƙarya kuma shi bane kuma ga shaidan yana tafiya yana kara zayyana ta kaga ga kowa yana ta kallanta to salake mu zaka ta kuma kansu sun yi mar wani kitso ko an yi wani tsaurin dan kwali kamar turan rakumi a je a su wani gashi na doki ko na wani waye a mutu wani ari irin wani abu a mummurda ko kuma a je a wata tsaurin dan kwali a shekarun ba har zuwa ce gurin sayan tsaurin dan kwalin ma a saka a wani matsayi yace ma'ilatun su karkatattu ne mumilatun kuma suna karkatar da mutane ya ce il'iluhunna ko ga irin matan nan ku tsine musu albarka Allah ji kan ɗaya daga cikin manyan malamu ko Abdullahi ya yafa ba dan ya rasu ba Allah ƙara masa lafiya yake fata wannan hadisi yace ku ce Allah ya tsine muku albarka yace sunna ce in ka dafa da kai ma ka san manzon Allah yanzu kai launa ba kin shi ka da ta wuce ka ce Allah tsine miki albarka Na'am? Eh? Wanne? A ba shi ba haifan fa nake magana haifan Abdullahi ya haifan eh ita kaga irin waɗannan yake fasa wannan hadisin ne doko wazo nan ita annabi ya ce il iluhunna kudi ne musu haka yanzu kana zaune a gurin da kake rasa dokiya ka ce Allah tsina miki albarka in ka ce Allah shirye ki kai wa manzon Allah kuskure don yi zuwa ka tsine musu kuna ganewa ko za ka hana yarka jin tsinuwar mutane in kai baka tsine mata ba duk masu imani a bayan Allah guda da kaɗai sai wasu mala'iku aljanu dabbobi kwari suna tsine mata kuna ganewa ko za ka hana yarka da matarka da ƴannanka irin wani dare sun din magana cewa tsine musu albarka kuma ya ce ba za su biyo ƙanshin aljanna ba aljanna kuma da ƙanshin ta tsakanin ka da ita da ta shekara kusan ɗari biyar ma za ka ji ƙanshin to su ko ƙanshin ba za su ji ba ballanta na kuma su shiga to kaga sai suka jawo a kalle ki amma duk inda namiji yake da sanya kalle mace inda saka kaya na mutunci na musulunci aka fita kaya burgujeje an rufe ko ina mawa duk isan ɗinta to me zai kalla gunnata ya gallata ma haika wuce kansa kawai dan bai san matar aure ce matar kaza bai sani ba eh ko a ina ne ma ko a ina ne haka ayi abu tsari yake yi dan Allah ya ce ai haka ne ba za a fitar da su ba haka inda Allah faɗa yi in duka shiga na daraja ko din da kika jiki za a kimanta ki in duka tsaya ma ga wani ya ce kai ku sallamo wannan matar mana dole ana ta hayaniya ana ma da ta koma jefa ta rutsu sai Allah ya mun ce kai ku bar aikin da kuke a sallamo yancin mata saboda an gashi ne cikin kamala cikin daraja amma yanzu bature ce miki wai wace ke yadda what man do woman can be better kuma kuke shan bakar wahala ko ba ku fita ba wallahi wallahi ba su fita ba Allah ba su fita ba kin ce abin da namiji yake zaki ko da farko namiji kika ji ana layi bai tausaya miki ba kin ma kin ce zai yi zaki a to ku hada ka fada shikenan ba da aka zance to mata ta ba wani mata duk ne kai malami na riga ta ba ka suke ba yanzu jima yau to ka gani saboda ne kin tsaye da mutunci shi sa manzon Allah ka ga idoji akan irin wannan da yake za ka ga haramun ne haramun ne kuma abin haushin bakin cikin ma shine kai din dole ka tsine mata ko da wa sai san kafa in ka ki tsinuwa ka saba umarnin manzon Allah sai kuma kun yi ka daga cikin bala'i Allah ka tsare imanin za ka sai ku hana ƴaƴanku abin bakin ciki shi daga mata masu daraja masu kima amma ranar asabar ana bikin ƙanwarta ko abokiyarta ko waɗinta ko ran ladi in ka buti tunan gari ko ina ta bi kowa ta yi shiga na rashin albarka wai wai wai biki ne in kai magana sai a kan abun ɗaya rana ba ka iya faɗa ba to za ka yi magana za ka yi magana za ka gaya Allah haka yasa na'am suka ce malamai bambai da wai ino da zaka mata zaka faɗa ne ta ji ko kuma zaka yi a zuciyar ka ne to ya danganta kana rauna a gurin ka ba ta tauta bakin titi sai ka Allah tsine ni kalabarka bata ji ba kai sunna kalas amma fa tana shine ka tsaya a gaban ta ka ce Allah tsine miki kaga kuma wannan an shiga matsala a ga ka ja fitina kuma wannan amma dai ka tsine wata shi sunnar manzon Allah haka suka faɗa kuma haka manzon Allah faɗa sallallahu alaihi wasallam haka mutum sai kiyaye ƴaƴansa da matansa kar su yi wannan shigar bare a tsine wasu don wani in ya ma tsine ta ji har abada mun karanta da kuma ku manta ba ana bulaguro da manzon Allah wata mata kan raƙuminta ya kasa ya baya tafiya mai kyau ta ce Allah tsine raƙumin nan sai a kunnan manzon Allah ya ce wane ne ya tsine raƙu zaka ce wanda ta ta sauko raƙumin ya tsinu zaman ki a kan shi zaki zaki shiga bala'i da kidan tafiyar da yake miki ko baya sauri yanzu kuma dauke kayan ki ki saka kafa yace muna gani da kuma ya shiga daji aka kora shi saboda tsinanne ne zalla ya hana ya amfani da shi da kuma yana ga dan adam aka tsine masa baki yasa ake ganin mutum ya hana ƴaƴansa da matansa yin shiga na banza don gujewa tsinuwar bayan Allah a bisa kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare imanin to haga a wannan ayar sai malami suka ce ubangiji sai ƙara magana kan cewa ita fa ya mace kar ta nuna kwalliyarta kar ta bari a ga adanta illa li bu'ulatihinna sai mazajen su mijinki kimar ado ki takare ya kalla ya yaba ya ji daɗi ya ko da yaba ba kin samu laragon Allah amma shi ma an fi so ya yaba dan ki ji daɗi na ba ta an gane yace in ba kuma mazan su ba to sai ƴaƴan mijinta ba ta haife shi ba dan mijinta ne zai yi ganin adanta babu laifi a ciki tana jero waɗansu mutanen da za su yi kallon adan ya mace wannan babu laifi a ciki na fata an gane tana ci gaba da magana a cikin ayar a ƙarƙar cewa kar kuma bayan sun saka kaya sun rufe kawunansu ba a ganin su to amma a larabawa suna yin ado a saka sarƙa a ƙafa ko awarwara a ƙafa idan ana tafiya yana rawa za a kaɗa shi dan a jawo hankali namiji kalla wace take tafiya to sai ka ana siyin wannan abun ma shine karshe da kasa to tubu ilallahi jami'an ya ku mu'mine maza da mu'mine mata gaba ɗayan ku tubar wa Allah suka ce kaga anan ya nuna maka ashe kallo kalle kallon da muke yi to wajibi ne kuma sai istighfari ba ji ba gani inda yanzu mu anan in ka fito daga gidanka zaka je ko ina ne ya kace kallo ko an gani magana kan kana tafiya ka gama ta da muharramar ka ba ka kawo da kanka ba ka bane to yanzu zai kaudi ne in ka kalli wannan ka kawo da kanka nan ma din wata ce in ka haka ma wata ce to koya za ka yi to idan ka za ka rufe kenan ka zama makaho to kaga sai dai ka maka da imanin ka da kuma na zuciyar ta kallace ma ba ruwan kawai ka wuce kai tsaye ba ruwan kare ta Allah ka tsare imanin ba ga da shi dagewa da tuban nan suka ce wajibi ne kun Allah faɗa anan kuma shine hanya ta farko a gurin samun rabota insha Allah Allah samu rabota Eh? Da kace? Da kace? To, ai ni anan ma bai kace ba. Zai kace amma ba matsala. yace Allah ta'ala a wata aya kuma ta daban ku dinga tsara cewa wa an tabitu rabbukum shi tubu ila haka ne ko yace kuma ku nemi gafarar ubangiji ana ga kenan ayar ba haka take wasu aran ba aya take Allah sa ga da ne ya ba mu da to haka aya take wa an tabitu rabbukum sun masubu ilai kun nemi gafarar ubangiji ba na gargaɗewa an taga turun laha wa a tubu ilai an taga turun laha wa a tubu ilai an sa yin tsibari kuma kayi tuba in ka haɗa sa lokaci ya idan wani yin ɗabi'ar ka a kusan kowane yaushe ana wani abu kayi shi kai fara an taga turun laha wa a tubu ilai an taga turun laha wa a tubu ilai an taga turun laha wa a tubu ilai suka ce malamai daga cikin abin da Allah ya jiro yake sokar da ka zai su kan ni'ima wa al'umma akwai yin istighfari yana jawo mutum ya samu ni'ima a duniya da lahira daga cikin ni'ima ta duniya da ka samu shine Allah zai ƙara mutum arziki daga sai arziki a asalin yare na addini abubuwa ne ai da yawa ina fata an gane wa an fi ilmi ma razaqnakum Allah ya ko haka ba mai kuɗi kadai bane isa kamar ka duba kisa annabi ne da yake cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara to in mutum zai mana sai zai mura yace yusil samaa alaikum bidirara aga ruwan sama arziki to yau ibari na dawo a samu ruwan sama wa yumdidkum bi amwali kuma yau sai ta Allah ƙara muku dukiya kuɗi dan Najeriya ko ka zo kai kuɗi Ni da kuma da ko kuma sun samu kuɗi ko to Allah ba masu albarka Allah ka wanda ba su halaka mu ba idan rayuwa za ku akwai matsaloli da ita ma eh duk kuɗi ne ko su ba kuɗi bane shi kanci ne wallahi wallahi ko shi dan ne da iskanci saboda ai to mu da ba ba ma samu kuɗin sabanci mutum ne wanda ba sa da ba a san cewa a Najeriya ai to ba sa rayuwa ko dabbanci ne ai da kitabun adam dabban kadin shi addini kuma ba kuɗin karfi na Najeriya ka da kuɗin sai dai ku ajiye shi a buhun ajiye shi abu abu a cikin wannan musibar sai shi ba gura yi haka babu hankali a shi babu hankali a shi isa wannan kawai shi cikin shi ne sun riga sun haukaci mu dai yanzu a zami da kullum Allah dan mara su duk wanda yake da hannu a kidnapping din al'umma a Najeriya Allah ka dan mara shi ka sa mara bala'i ka kare yayi ka wulakanta su wallahi wallahi kullum yana da wani ni dai ina yi ba zan tuba saboda ai karshen bakin ciki kenan ne mutum ne maka a bar da masu rayuwa ka dai haka ai an barka da aiki ka ci abinci ka siyo magani ka siyo goro shi ka ba aiki wannan a jariya to kuma ta ɗauke ɗan uwanka kuma ama waya sai ka ba da kuɗi mu ne ba muna addu'a Allah dan mala su duk ne hannu a ciki ko a ina yake Allah ɗora masa tasku da rage shi Allah kuma share abin ya ba mutane lafiya da zama lafiya da cigaban arziki Allah ta ƙarshen wannan abu da kuma ta ga ubangiji ya bada labarin cewa idan kuna da istighfari Allah zai saukan ku da ruwan sama ka ga yanzu zaman da yake ba ka samu na bane yanzu to sai kowa ya yi man cikin istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi ko kana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah take ya halatta ka dai sigar da manzon Allah ne ya karantar kar ka je ka dauko wani dogon salati da ba annabi bane ya faɗa kuma kai ta faɗa kana samun zunubi saboda ai bidiya ita zunubi ake samu ba a samu lafiya ko yau da kuma da aka yi muna fatan Allah ya shirya da mu to sai Allah ya bayan za a ƙara muku dukiya za a ƙara muku ƴaƴa ko wani wani ne da kan da zai rage sai ƴaƴa ne ai na gida ai ba mai ya'ya yanzu ai ai ba ai yake sosai mutum so yake in ka waya kudi shi da ma ya arziki ne ya'ya ai ai arziki ne ya'ya sosai ma kuwa in ka aiko an gaisa da ta aiko wani mai nagarta guda ɗaya ai duk abin da ke a duniya har lahira ba kala ta karawa ne kawai misali duk wanda ka sha a duniya ta kwaya ina ka samu mai albarka bayan tarin ina ta maka abubuwan alkhairai suna zuwa kabarin ka kana samun su har san da shi ya bar duniya kan ne da suna maka wakafi wakafi da dukiyarsa kuma kana samun tsawon shekara dubbai ba ta mutu wani ba da albarka ba ne to kaga da ba kai ba yasa duk ƴaƴa da Allah zai baka arziki ne kan roki Allah ya sa zai albarka shi ne abin da ake yi suka ce bayan wannan kuma Allah ya ce zai sa muku ku samu ƴaƴan itatuwa a lambunan ku kogi da gudana ka san za a yi ruwan sama ko ba shi da cikin da ake so ba yake abin da Allah ne a yi ruwan sama ko babu ruwa a cikin kogi ne ba ko kuma a ba ruwan sama ko kogi an gwada kai ta cinye kogi don kuna istifai sai Allah ya sa ku samu wa yumliku bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin lambuna kenan wa yaj'al lakum anhara a samu kogi guda ne abin da yake so masu suke kifi a sami kifi manya-manya masu ba sa kare ko duk ba da kifi ne to haka istifari na jawo waɗannan abu yasa idan kana so ka samu sa'ada a duniya da lahira ka zama istifari musamman kuma kana istifari a ƙarshen dare ƙarfi uku da ne ka tashi ko uku da rabi ka yi na bulbuli zuwa ƙarfe uku tana shiga kawai ka zauna dirshan ka yi istifari asalin wa jula har aka fi sallar asuba ya kai da sallar ka in ka ce mutu wannan abu to yana daga cikin lokacin da Allah ke son istighfari bisa da kai istighfari akwai lada amma yin sa karshen dare ya kulli dirra da kuma lada sai ba ana ganewa in kika da kan karfi hutun dare to kai zagi da salloli ba shi aka fi so ba kafin qur'ani ba shi aka fi so ba wanda ya nuna istighfari ya fi ka dacewa da abin da Allah ke so saboda shi abun Allah akwai abu da za su kawo abubuwa da yawa lokaci da kuma tayin ta ta yanzu mu za su mu talatin mu ɗari mu tafi makka mu biya mu tafi filin arfa mu je mu wuni mu dawo da difa mu zo mu jifa mu tafi hajji haka bai yi ba saboda ba lokacin sa muka je ba to kowane na abu kada ka lokacin sa Allah ya yi karshen dare kuma ya yi mutum su bayi yi musu rahama da ni'ima da suka samu yake cewa alidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinina كانوا يجرون من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون na fata ana ganewa daga yin istifa da ƙarshen dare karfe hudu hudu da rabi zuwa biyar gaban masallaci wannan babu wani aikin ibada da yake gaza a lokacin daga zan iya yi da ci wannan lokacin kana kwantawa da wuri duk mutum ya rabota ka daina hira tsare da yawa in dai ba dole ba ka saba kanka kwanciya da wuri akalla karfe goma ka tsabta kayanka za ka kafin karfe uku din masjid ya huta ya gama gajiya da mutum ba shi kansa inda ka saba masa da haka suka tashi kuma lokacin ganawa da ubangiji duk abin da kake roƙo na rahama da gafara da takawa da imani to ka tabbata Allah a wannan karfe uku din zuwa karfe uku in lokacin kuɗi ne kuma sai ka zauna ka ta istighfari har a kiran sunan asuba na shiga ka tafi masallacin ka in kuɗi ne wannan to ka zarza da yawa tare da mutum sannan da yin istighfari bayan sallar asuba ne na fata an gane a zama mun gana yanzu daga ayyukan da yake fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah saboda muhimmanci sannan bayan ka gama sallah ka yi addu'o'in da kake yi daga cikin addu'o'in da ake yi lazunta bayan asuba akwai istighfari akalla ka yi dari a wannan zaman da kai dan gana an rawaito hadisi cewa in zauna abu daya kafin ya tashi ka bi ina kirga muna kirga istighfarin da yake ya kai sama da saba'in a wata ruwaya wani kuma sau ɗari a zama ɗaya kawai ba fa a wurin gaba ke ɗaya ba a zama ɗaya mana ana iya fahimtar me yake tunda ba wai zai faɗa da ƙarfi a jibin amma da ke kusa da shi kuma zai ji me yake faɗa da su fara yake kuma yana tsamai mai tsara ganin bakin suna buci ai za su yi irgawa tunda shi manzo Allah shi ya zama kamar madubi ne ga kowa da misali da bota to bari sahabi duk abin da annabi yake suna kallon abin ne kuma su tafi ido kuma su ɗauki abu kuma su aiki da shi sallallahu alaihi wasallam to ga Allah cewa ku nemi gafar ubangiji sannan kuma kuna tuba ga Allah shine kana asali kullaha wa atubu ilayhi Allah ya ce mana yace wa qala ta'ala a wata aya Allah ya cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani tubu ila Allah ya tabbatar da su ku tuba ga Allah ku nemi Allah ya fi muku zunuban ku tuba wanda ke kuma nasuhan tuba mai kyau shine wanda hada wadanda shekaran da muka kawo da mali da karantar da mu tarbiyyar guda uku in tsakanin kai da Allah ne tarbiyyar guda hudu in tsakanin kai da mutane ne suka ce akwai sharhi na biyar ma shi ne ka tuba a lokacin da karɓar tuba tana kula wani abu ne domin gaba kaɗan muna fatan kada Allah kai rayuwar mu yi ne mana so da kai lokacin in ka tuba Allah ba zai karɓa ba abu na bala ne shi ne in ka gara ta fito daga bangaren yamma gari ya waye kana zuwa ka gara ta fito ganta a yamma ba a gabar ba to a ranar ko ka tuba Allah ba zai karɓa ba Allah kada kai rayuwar mu lokacin mu zaka tuba in kana cikin yin saban kuma lokacin da kaji cewa abu kaza haramun ne to sai ka tuba sai kuma Allah ya karba maka suka ce yin istighfari kuma yana jawo Allah ubangiji baka aljanna suka ce idan karje wurin guda biyu ya zama lazimin ka ne jiwon da'iman wa abada to ko baka daga duka ya addu'a ba duk baka daga da ya maka shine istighfari da sadan Allah sallallahu alaihi wasallam amma baka sanin cewa talatin bari ibrahim ya zaka da koyo kar ka daga dauko za ta kai ta fama da shi to wannan ba nan bane koyar da shi ka je ka nemo wanda manzon Allah ne karanta da lafazin sa islamin ingantacce su ka rinka yin kayan ka in ka rike wadannan guda biyu duk bukatun ka da duniya da lahira Allah zai biya maka Allah ta kora ka cikin kisar Ahmad bin Hanbal Allah ubangiji ya masa rahama wata ya shiga wani gari cikin dare yana zuwa masallaci kamar haka to haka sa da tsari masallaci dukkan shi ake ba ban shi ake a buɗe ba sai zo da ni mai kula da masallaci ya ba shi dama ya kwana masallaci ya ce ba zai ba shi ba saboda bai san shi ba bai san shi ba dare ba ko ne ya yi ya hana shi aka yi ake har aka dan fara kamar hargo haka sai wani mutum miskini sai ya fito bai iba ruwa ya ce wasu a wasu mai yau kwana masallaci da su bar shi ta Allah ba za a bar shi ba doka ne mun san shi ne an mun san shi ba ba za a ba shi ba ita wato malam in ba za ka damu ba ka zo gida na ka kwana sabata kun kare sai ka shiga nan waje sai ka sun kwana gidan shi bai san ya ke tafi da shi ba ya dauko diamond a gidansa ya ajiye bai sani ba sai raga ya dan mar iya mun da masa na gurin kwanciya da dan abin da ba ya ci ya koma ya kwanciya sa in kare hadari ta yi na burinka ya ta'addu'a yana ta'addu'a ya ce shi mutum ya ce su ibadi shi ba babban ba shi ne gidan ya ce saba babban dama shi gina na yi na ga sai suke gina kuma da bako da shi fa yanzu duk burin da duniya da ya ce muku da ya rike shi su ibadi ta ta kada gina duk Allah ya masa yanzu abu irin da masa a duniya wanda Allah bai bashi ba yana so kuma kan ya mutu Allah ba shi kan menene yace so yake ya wani bin hanbal ya ga wani bin hanbal imamu amur ya so ya gani kare a duniya yanzu shi kada ya gani ba yanzu shi kawai da a duniya gaba daya da shi ne kawai tsawala shi ne kawai wannan suna faɗa masa ko da so kwantar da hankalinka ni ne a wani ɗan hamur to za a ga ayyana suka ce malamai in dai kana son biyan bukata duniya da lahira to ka dage da istighfari da kuma salatin annabi kana zaune ka saba da astaghfirullah wa atubu ilayh ka rage kan kai yawan surutu abu da yake ce mu kan arewacin Najeriya muna son yawan surutu kuma wani abu da mun ciki shine hatta a gaisuwar mu ko a maganar mu muna maimaita abin da mun faɗi su farko to yanzu ka dauka gaisuwa assalamu alaikum an tashi lafiya ya kasuwa an ka dinka sa ko to ban ga kuma ya kasuwa ya tunishi to me wannan to me kasuwa ne tunishi kuna gane ba in ka tsaya iyali ba gama ba to ya yara ya matan kuma ya tsofaffi ina wata an gane kuma za a wata ala ke cewa abin nan ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu sakiran alima na daga cikin duk abin da ke jawo ni'ima marar adadi suka ce malamai dagewa da istighfari kuma istighfari ne rana koyar da wani guda daya kada shi da shugaban istighfarori gaba daya idan ka yi kafa ɗaya da safe in ka mutu kafin la'asar ka tafi aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma ka karanta shi kafa ɗaya bayan la'asar ba ha bayan magariba ba bayan la'asar in ka mutu kan gari ya waye ka tafi aljanna da fatar manzon Allah sai ka ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika wa sadatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu al-ghafurur rahim kafa dai tak in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana faɗar wannan bayan asubahin ka kafin yamma ci kada su aljanna wala shakka manzon Allah ne faɗa ko muke da muke imani in ka faɗa bayan la'asar ka mutu kafin gari ya waye aljanna wala shakka to ne zai hana mutum ba zai ba amma shedan wani ne yake ba wani ajiye ba har ya manta kuma ya iya amma ya manta da ba zan gane ku je shedan saboda shi dama Allah sai addu'in ka ne mana makin ka ne mutum sai dagi da shi ka rike shi kai ta fama Allah samu dace muna mata nan ko subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah